بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد إن كل إلا كذب الرسل فحق إقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة ما لها من فواق والطير محشورا كل له أواب وسددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة فقال أكفرنيها فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكئا وأناب
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بيو دوات رمضان هجرانا لشكرة دولة لحدود 36 ya dace da sha tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar za mu ci gaba da tafsirin suratul an'am insha Allah daga aya ta cikin da biyar wannan karatu ya kunshi bayani akan yiwuwar ganin Allah subhanahu wa ta'ala ga dan adam inna Allah khaliqul habbi wan nawa إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفقون
إن الله خالق الحب والنوى الله سبحانه وتعالى yana mana bayani game da kansa Allah madaukaki yana bayani game da sifofinsa sifofin da suke nuna cewa akwai shi inna allaha khaliqul habbi wan nawa lalle allah shine mai tsage kwaya da aka shuka wan nawa da kuma dan ice ya shuku fitara da manomi idan ya ɗebi habbi ya tafi gona ya shuka iyakan abin da ya aikata kenan ya rufe idan allah bai tsaga wannan kwayar ba ba yadda za a yi shuka ta fito saboda haka allah shi yake tsaga kwayar ya shuku fitara fayambutu فتنبت الزروع على اختلاف انواعها واصنافها من الحبوب wanda dalilin haka ake samun nau'ukan shuke-shuke suna fitowa tun ba don Allah subhanahu wata'ala shi ya tsaga ba babu shakka shi ba za ta fito ba haka nan wannawa ya'yan itatuwa wato asimaru al-ikhtilafi ashkaliha ya'yan itatuwa daban-daban nau'ukan su daban-daban haka nan tsantsanan su daban-daban wannan shi ne yake shi yake aikata muku haka yukhrijul hayya min al-mayyit Allah shi yake fitar da mai rai rayayye daga matacce wa mukhrijul mayyit min al-hayy kuma Allah shine mai fitar da matacce daga mai rai ya fara magana ta fi'ili ya zo karshen ta da ismul fa'il don mukhrijul mayyit min al-hayy ismul fa'il yayi adafinsa daga falikul habbi wan nawa sai da aka ce falikul habbi wannan wa mukhrijul mayyit min al hayy don haka adabin sa ya taho daga can wato abin da Allah madaukake yake cewa shine yake fitar da mai rai daga cikin matacce kuma Allah subhanahu wataala shine mai fitar da matacce daga cikin mai rai Allah shi yake aikata wannan kuma har zuwa yau dan adam bai san wani wanda ke wannan hakkin wanda ke haka din ba in ba Allah ba ibn kafir a fassarar ita wannan aya yana cewa malamai suna ba da misalai daban-daban a kai a ce maka ya kurju da jaja min albaiba Allah ya fitar da kaza daga koyi wal baiba ka min dajaja Allah ya fitar da koyi daga jikin kaza kaga misalin Allah ya fitar da mai rai daga jikin matacce ya fitar da matacce daga jikin mai rai sannan Allah madaukaki yakan ba yakan ba makafiri da musulmi kaga ya fitar da mai rai daga cikin matacce domin kafiri matacce mumini ko mai rai wal kafir min salihi kuma Allah yakan fitar da kafiri daga cikin mutumin kwarai wato Allah yana fitar da na kwarai daga cikin mutumin banza ya fitar da na banza daga cikin mutumin kwarai Allah ka tare وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها ابن كثير يشي malamai suna bada misalai da dama game da wannan siffa ta Allah siffan fitar da matacce daga jikin mai rai da kuma fitar da mai rai daga cikin matacce akwai siffofi da dama da har yau wato dan adam bai iya ganowa ba wanne ne farko in ana misali game da kaza da koyi wanne Allah ya fara halitta to shi dai Allah ya faɗa maka shi yake haka tunda abu ne mai wuyan gaske ka iya sanin wake yi in ba Allah ba ke to zalikumullahu tunda kun san babu wanda ke iya wannan banda Allah to wannan din shi shi ne Allah fa Allah su ka kun yaya ake kawar da ku a hana ku bin wannan mahalicci din wanda ke sarrafa al'amura kuna gani yau da kullum yace falikul isbah خالق الصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ga kuma wata alama da take gwada muku samuwar Allah falikul isbahi shi yake tsage safiya idan dare yayi Allah ke tsage safiya gari ya waye banda Allah babu mai yin haka waja'ala al-layla sakanan kuma Allah shi ya saka dare wato a lokacin nutsuwa ta kunu fihi al-ashya lokacin da abubuwa suke samun nutsuwa a ciki wa shamsa wal qamara hubbanan rana da wata yasa su akan lissafi zalika taqdirul aziz al-alim wannan kaddarawa ne na bagwayi sannan matan domin yadda al'amura suke canzawa gari ya waye rana ta fito dare ya zo ba a taɓa samun fashi ba babu latti wannan ya gwada cewa wanda ya tsara ɗin mabuwayi ne babu abin da ya gagare shi wato ya tsara shi da ilimi sannan ya tsara shi ta yanda ba za a samu matsala ba don haka yasa tun farkon duniya kake ganin abubuwa na gudana cikin nutsuwa wa shamsa wal qamar rana da fito wata yanzu usmana akan lissafi ba su canzawa duk idan da Allah subhanahu wata'ala ya magana akan rana da wata abin da ya shafi lokaci to zai kawo al-aziz a ƙarshen wannan aya zai kawo kuma al-alimu matsayi saboda banda mai ƙarfi mai cikakken iko babu wanda zai iya tsara gudanar al'amura na rana da wata da kuma wato wayewar gari da kuma samuwar dare banda Allah babu mai iya tsara wannan domin idan ka bar wa dan adam wannan aiki ba zai iya ba don haka Allah subhanahu wata'ala ya kawo kalma ta al-aziz da kuma al-alim wato Allah masani ne game da lissafin da ya dace a yi ma rana la ya tagayyar wa la ya qarib sannan ranar ba ta canzawa ba a samu rikicewa bal kullu minhuma lahu manazil yasluquha fi sayf wa shita rana tana da hanyarta wata na da hanyarta kamar yadda ya faɗa a suratul a'raf wa shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi wato rana da wata da taurari dukkan su Allah ya hore su ne bisa umarninsa saboda haka yasa ba sa canzawa a wajen bin dokokin Allah subhanahu wataala a suratu yunus aya ta biyar yake huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab a suratu yasin aya ta 40 yace lash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahu Allah yana gwada cewa da rana da wata da taurari duka tsarin Allah ne wani baya iya riskan wani saboda kowane da irin hanyar da Allah maɗaukaki ya bashi to idan Allah ya faɗi irin wannan saboda sarrafa mulkin samaniya sarrafa mulkin samaniya yana buƙatar iko da kuma mulki mai ƙarfi yana buƙatar iko da mulki mai ƙarfi a dubi yadda sararin samaniya yake da yadda taurari ke tafiya wani tauraron bai haduwa da wani rana tana gudana babu latti ba fashi babu shakka wanda ya tsara wannan yana da tsananin karfi sannan yana da girman ilimi saboda haka shi yasa duka ilin da Allah ya kawo magana akan wato sarautar samaniya mulkin sararin samaniya abin da ya shafi rana wata taurari idan Allah ya kawo magana akan su to karshen zai kawo sifofinsa guda biyu al'izza wal ilmu buwaya da ilimi yana gwada maka Allah babu abin da ya gagare shi babu abin da ya gagare Allah abin da zai baka misali shine a ce akwai alaka tsakanin doron kasa da wata akwai alaka tsakanin doron kasa da wata wannan alakar akwai wani karfi da ke rike sannan akwai karfin da ke rike duniyar da muke kai da kuma rana saboda haka yasa da'ima ranar tana gudana akan lissafi abinda ake ce ma gravitational force wanda yana daga cikin mu'ujiza ta Allah subhanahu wa ta'ala domin dan adam bai iya tsara shi ba ma gravitational force ba ko da za a ce karfi irin na magnatisu abu ne wanda baka ganin sa amma Allah yana sarrafa al'amuran duniya da shi to saboda haka idan Allah ya kawo wannan sai sai ya kawo sukofinsa guda biyu a ƙarshen magana al-izza wal ilm suratu yunus aya ta 37 zuwa 38 wa ayatul lahum al-laylu naslaqu minhu an-nahar fa idha hum muslimun والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وآية لهم الليل نسلك منه النهار سورة ياسين Allah madaukaki ya ce aya ce gare su ga dare dare ya zo ana cikin duhu sai Allah ya fesa duhun nan sai fito da yi wannan aya ce ga dan adam ko ku ana cikin yini sai Allah madaukaki ya fede yini sai ya turo dare fa idza hum muslimun sai ga mutane suna cikin duhu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim kaga sai ya karata da al azizul alim a suratul fussilat yace wa bayyana sama'a dunya bi masabiha wa hibban zalika taqdirul azizul alim saboda iko da ya shafi sararin samaniya iko ne mai tsananin karfi saboda haka idan Allah yana so ya gwada wa ɗan adam misalin buwayarsa misalin iliminsa sai ya sai ya maka ishara da halittar sararin samaniya idan Allah yana so ya nuna maka kai ɗan adam buwayarsa ba abin da ya gagare shi to sai ya maka misali da ka ga ido ka dubi sama don haka sai ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujum wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahr قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي جعل لكم النجوم الله شيء wanda ya saka muku taurari wannan ya nuna cewa halittar duniya an yi su ne an yi halittar duniya ne kawai saboda dan adam saboda jin daɗin sa ja'ala lakumun nujuma ya saka muku taurari li ta hata dujiha saboda ku shiryu da taurari ku dinga amfani da taurari fi zulumatil barri wal bahri a cikin duhun tudu da teku saboda waɗanda ke tafiya a cikin teku suna amfani ne da taurari ta wajen gane inda suka dosa da inda suka bari da inda inda suka baro kaga ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ga dan adam samuwan taurari kad fassalna ayati liqaumin ya'lamun hakika mun yi bayanin ayoyi daki daki ga mutanen da suke da sani wato mutanen da suke da hankali mutanen da suke iya sanin gaskiya waɗanda ke iya gudun ƙarya to babu shakka ayoyin alqur'ani tunatarwa ne gare su su gane cewa akwai Allah yace wa huwa alladhi asha'a وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida kuma Allah shine wanda ya kirkiro min nafsin wahida ya kirkiro halittan ku daga jikin rai daya shine ran Annabi Adam alaihi salam Allah ya kirkiro halittan dan Adam daga jikin Annabi Adam alaihi salam wa mustaqarru wa mustawda daga nan sai ya zama mai tabbata imma wanda aka aji wato rayuwarka tana tsakanin biyu ko dai mai tabbata a wani wuri ko ko wanda aka aje shi za a dauke a kai wani wuri shi da fa mustaqarrun wa mustawda akwai fassara biyu da na Abdullahi bin Abbas da kuma Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud yace abinda Allah madaukake yake nufi da fa mustaqarrun akwai mai tabbata mai tabbata shine al mustaqarrun kaunu fawqa al ardi wal mustawda al kaunu fil qabr in dai kana doron kasa to kana tabbata kana nan dare amma yau da gobe zaka koma kuma a tiffa ta ajiya tiffar ajiya ita ce lokacin da ka mutu aka saka a cikin kabari to ɗayan biyu ne ko dai almustakar ko almustauda ko wanda aka tabbatar da shi ko wanda aka aji wanda aka tabbatar da shi shine wanda yake rayuwa akan doron kasa wannan shine misali na farko yace wa ala hadha alwajh yakunu kalam tanbiha lahum bi anna hayat an-nas fi dunya ba'daha alwad'u fi al-qubur wannan kamar tunatarwa ne gare mu cewa asalin halittar mu daga halitta ce ta dan annabi adam alaihi salam amma daga nan fa rayuwar mu tana tsakanin abu biyu ko dai muna tabbata ko ko muna siffa ta ajiya ko dai muna tabbata a doron kasa ko mu koma siffa ta ajiya a cikin kabari kafin ranar tashin kiyama wato la mu'akkatun ila al-ba'th alladhi huwa al-hayat al-ula wanda shine za a sake dawo da mutum raddan ala alladhina ankaru al-ba'th ga waɗanda ba su yarda da cewa za a tada su bayan an mutu Allah madaukaki yace to ai rayuwar dan adam dama tsakanin biyu ne da babu kai an same ka akwai ranar da kuma zai zama babu kai in babu kai din a wannan lokaci ajiyan ka akai cikin kabari wannan fassara guda ke sannan akwai fassaran Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ya ce abinda Allah madaukake yake nufi da fa mustaqarrun shine ana tabbatar da mutum a cikin mahaifa mustawda ana ajiyan mutum a kashin gadon bayan mahaifinsa sannan Abdullah bin Mas'ud shi ma ya faɗi haka a wata riwaya ta Abdullah bin bin Abbas yace fa mustaqarrun wurin tabbata shine mahaifa saboda an samu aya ta biyar ta suratul hajji inda Allah yake cewa wa nuqirru fil arhami ma nasha muna tabbatarwa a cikin mahaifa abin da muka ga dama ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali da aka ɗiba aka ayyana mutum zai zauna a mahaifa yawan watannin da Allah ya kaddara masa kaga kenan al-mustaqarru ya tabbata fil arham don Allah yake wa nuqirru fil arham yake fa mustaqarrun fil arham wa mustawda'un in aka ce al-mustawda'un fi qalbi a ƙarƙashin bayan mahaifi don haka tana yiwuwa a ɗauki fa mustaqarrun matakin farko na rayuwar dan adam shine bayan Allah ya halicci annabi Adam ya ɗauki rayukan mutane ya saka a ƙashin bayan annabi Adam alaihi salam annabi adam alaihi salam lokacin kafin ya rasu yaran da yake hayayyafa duka zuriyar yan adam suna kashin bayan sa saboda haka Allah yana cire su ya kai su ga ƴaƴa waɗannan ƴaƴan a cire su a kai su ga jikoki in lokacin zuwan ka duniya yayi sai a ciro ranka daga kashin bayan mahaifinka sannan sai a saka a mahaifar mahaifiyarka kaga kenan an ciro shi daga al-mustawda'u an kawo shi al-mustaqarr ko ko an ciro shi daga al-mustaqarr an dawo shi ga al-mustawda akwai sabani tsakanin fassaran malamai da suka yi game da kalmomin nan guda biyu wanne ne al-mustaqarr shin kashin bayan mahaifi ne wurin tabbata ko kuwa wurin ajiya ne idan aka ce wurin ajiya to ya fi dacewa da kashin bayan mahaifi saboda ne lokacin fitararsa idan ya yi sai a ɗauko daga ajiya sai a kawo ga almustakarru shine mahaifa wanda shi fi dacewa da aya ta biyar ta suratul hajji wa nuqirru fil arhami ma nasha ala kulli halin Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana rayuwar mu ba ta dawwama a nan duniya dayan biyu ne ko dai muna tabbata ko ko muna siffata ajiya tabbata din nan yana da lokacin karewa shi ma ajiyan yana da lokacin karewa a duka fasarar da malamai suka yi kasfaffan nan aya lallai hakika mun yi bayanin ayoyi daki daki da kauni yafqahun ga mutanen suke fahimta wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi نبات كل شيء فأخرجنا منه فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
وهو الذي أنزل من السماء ماء ثم الله شيء wanda ke saukar da ruwa wato wanda ya saukar da ruwa daga sama أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء sai muka fitar da tsiron dukkan komai ta dalilin wannan ruwa kaga Allah ya tabbatar mana halitta ta duniya gaba ɗayanta ta dogara ne da ruwa dukkan wani abu kamar yadda ya faɗa a suratul anbiya aya ta 30 waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy duk wani abu mai rai Allah muka kuciya halice shi ne daga ruwa ya saukar da ruwa fa akhrajna bihi nabata kulli shay sai muka fitar da tsiro na dukkan komai fa akhrajna minhu khabira muka fitar da korayen shuke-shuke zar'an wa shajaran akhbar shuka itatuwa ka gansu koraye saboda wannan ruwan sama da aka samu kuma ba da zalika yakhluqu fihi al-habba wa thamara bayan itatuwa sun zama kore gonaki sun zama koraye sannan sai Allah ya fitar da ƴaƴan wato hatsi daga cikin waɗannan gonaki da kuma ƴaƴan itatuwa da nukhriju minhu habban mutarakiban muna fitar da wato hatsi wanda ke hawa kan wani ke hawa kan wani yarkabu ba'du ba'da kamar misali zangarniya irin ta shinkafa za ka ga ko ta alkama za ka ga wani ɗan yana kan wani Allah madaukake yake dalilin wannan ruwa zaka ga an fitar da shukan da zai amfanin shukan zaka ga saboda yawansa hatsin yana wani yana hawa kan wani wa minan nakhl min qal'iha kinwan sannan daga itatuwan da bilai fa daga hudan ku ana samun wato nono ana samun goyo alfar'u kabir kaman karamin reshi na dabino daniyatun wanda ke kurkusa za su san su kurkusa da juna wato ya sun yi 'ya'ya da yawa wajen natin min a'labin da gonaki wanda sun shafi itatuwan inabi wa zaitun da zaituni wa rumman da rumman mushtabihan wa ghayra mutashabi masu kamanni da marasa kamanni abin nufi wasu itatuwan za ka samu kamannin su daya amma kuma amfanin da suka fitar ya an samu bambanci in ma ta launi ko ta ɗanɗano ko ta girma za ka samu an samu bambanci ko mangoro ne za ka samu amma ɗanɗanon daban-daban haka Allah maɗaukake kuma duk daga wannan ruwan sama ne shine Allah yake unzuru ila samarihi ku duba ga ƴaƴan itatuwan nan idan asmara idan itatuwan sun fitar da ƴaƴa fakiru fi qudrati khaliqihi ku ku yi tunani game da ikon wanda ya halicci wannan abin zaka ga duniya tana mace amma saboda ruwan sama kadai an samu amfanin nan da dama shuke-shuke sun fito ƴaƴan itatuwa na marmari daban-daban da babu su min al'adami ila wujud da babu su amma dalilin ruwan sama sai Allah ya kawo su بعد أن كان حطبا صار إنبا ورطبا إن دا in da itatuwa ne yanzu daga baya ba Allah madaukaki saboda wannan ruwan saman ya raya waɗannan itatuwa har an samu ‘ya'ya irin su inabi da sauransu wanda ya iya wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala daga ruwan sama kawai ya fitar da launuka daban-daban domin idan ana rani zaka ga kasa a mace take amma idan aka saukar da ruwa fa zaka ga launin kasa ya fara canzawa ya koma kore ya koma ruwan kwai al-ashkar wa tu'um ƴaƴan itatuwan da aka samu su ma siffofin su daban-daban ɗanɗanon su ma daban-daban haka nan kamshin ma daban-daban Allah ya ce unzuru ila samarihi idza asmara wa yandihi da lokacin nunansa nan ma ka duba akwai ayar Allah tare da wannan inna fi zalikum la ayatin li qaumin yu'minun lalle cikin hakan gare ku akwai ayoyi ga mutanen da suke imani Allah ya samu وجعلوا لله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن متانه suka sanya ma Allah abokan tarayya na aljanu suka sanya ma Allah subhanahu wataala abokan tarayya daga cikin aljanu an waye gari sun koma bautan aljanu kaga sun suna tarayya kenan tsakanin aljanu da Allah annahum inna ma abadu al-asnama an ta'atil jinn ko da gunki ne me yasa suka bauta ma gumaka saboda aljanu suka yi musu umarni an waye gari mutum yana daukan umarnin aljani ya bar daukan umarnin Allah subhanahu wataala wa khalaqahum Allah yake kuma su ma aljanu shi ya halicce su wa kharaqu lahu banina wa banatin mutane suka kirkiro ma Allah ƴaƴa maza da mata suka kago ma Allah suka kago ma Allah subhanahu wataala ‘ya'ya maza da kuma ‘ya'ya mata wato sun kirkiro suka jingina su ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don misali a suratul Tauba aya ta 30 wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah. Yahudawa sun ce Uzair dan Allah, al-masih sun nasara sun ce al-masih dan Allah. Kaga an kirkiro ‘ya'ya maza an jingina su ga Allah. Idan game da mata ne, nan ma ya ba da labari a suratul Nahl aya ta 57. ويجعلون لله البنات سبحانه وله ما يشتهون هكذا سورة الصافات وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا ولقد علمت الجنة أن إنه لمحضر don haka Allah madaukaki yace mutane maimakon su bauta masa sai suka koma shirka da shi da aljanu kuma aljanun nan Allah madaukaki shi ya halicce su suka kirkiro ya'ya suka jingina su ga Allah ya'ya maza da ya'ya mata da gairi ilimi ba tare da wani wata hujja ba subhanahu wa ta'ala amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah daukaka tana ga Allah ya fi karfin abin da suke siffantawa gare shi badi'u samawati wal ard بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم badi'u samawati wal ard Allah shi ya faro halittar samai da ƙasa ya faro halittar samai da ƙasa shi ka ake kira badi'u mai farowa kamar da ibnu kafir ya faɗa wato mubdi'u samawati wal ard wa khaliquhuma Allah shi ya faro halittar samai da ƙasa Allah shi ya kirkiro anna yakunu lahu waladun ta ya za a yi ya kasance yana da da walam takun lahu sahiba alhali abokiyar zama ba ta gare shi ba shi da abokiyar zama ba shi da mata ya za a iya samu da wa khalaqa kulla shay'in kuma Allah ya halicci dukkan komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne game da dukkan komai Allah shi ya halicci sammai da ƙasa dukkan wani abu halittar Allah ne to ta ya za a yi a ce Allah nan da ya halicci komai ya zama kuma yana da da walam takul lahu sahiba alhali kuma ba shi da mata yace zalikum Allahu rabbukum ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل to shi Allah da aka muku bayanin sifofinsa waɗan- wanda ke muku abubuwan nan da aka kirga yace zalikum wanda ke muku waɗannan abubuwa shine fa Allah fa rabbukum mahalicinku mai renanku la ilaha illa huwa babu wani abin da ya dace a bautawa in ba shi ba khaliqu kulli shay'in ya saki maimaitawa Allah shine mahalicin dukkan komai fa'buduhu sai ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah shine mai tsaro a bisa dukkan komai Allah shi yake lura da dukkan komai Allah shi yake shirya gudanar komai yake azurta ku yake yake ƙara muku rayuwa don haka shi ne ya kamata ku bauta masa sannan sai yace la tudriku لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير la tudriku al-absar gannai ba su cin masa wato gannai idanu ba su riskan Allah subhanahu wataala wa huwa yudriku al-absar amma shi Allah yana riskan idanu gannai ba su riskansa shi ko yana riskar gannai wato yana cimma gannai amma ganinka ba zai isa ga Allah ba ganinka baya isa ga Allah amma ganin Allah yana isowa wato Allah yana cimma ganinka amma kai ganinka ba zai isa gare shi ba wa huwa latiful qadir kuma Allah mai tausasawa ne Allah mai bada labari ne Allah masani ne duk da cewa ba ka iya ganin sa amma Allah ya san komi wannan yana kama da cewar annabi Luqman ga ɗansa inda Luqman hakim yake gaya ma ɗansa يا بني إنها إن تكن مثقال حبة في- من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سيتي إن الله لطيف خبير wato idan ana maganar Allah ya, ya san komi to sai a kawo ƙarshen maganar latifun khabir idan ana maganar Allah yana ganin ka ko da ke kai ba ka ganin sa kai ba ka iya ganin sa ganin ka bai iya isa ga Allah subhanahu wataala amma kar ka kaddara Allah yana da nisa a'a Allah yana nan kusa da kai yace wa huwa latiful kabir haka Luqman yace wa ɗansa da za a samu ƙwayar komayya fatakun fi fakarati zama tana cikin dutse aw fi samawati ko wani wuri a cikin sammai aw fil ardi ko a cikin ƙasa ya ati bi Allahu Allah zai kawo ta ƙwaya guda wato ya gwada maka duk halittan da ke duniya Allah ya san shi ko da ke kai ba ka iya ganin sa amma Allah madaukaki ya san inda zai ya aje abin sa to cewa gani baya isa ga Allah kamar inda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a wannan aya wannan ya zama hujja ijma'an ya zama hujja gaba ɗaya ga malaman sunna akan cewa ganin Allah a duniya abu ne wanda ba zai yi ba ijma'an babu wani malami da ya ja game da wannan fahimta dukkan malaman sunna sun tabbatar da wannan saboda me na farko Allah madaukake yace la tudrikuhul absar gannai ba su isa ga gare shi ba sa riska gare shi idan aka ce riska sun isa gare shi gani bai isa gare shi ganin dan adam saboda ne saboda gazawan halittar dan adam ganinsa ba zai iya isa inda yake ba ba zai isa gare shi ba saboda shi Allah subhanahu wata'ala a aqida ta ahlus sunna zatinsa yana yana saman al'arshi wannan shine abin da Allah da kansa ya faɗa zatinsa yana sama al'arshi amma iliminsa yana ko'ina saboda haka idan aka ce la tudrikuhul absar gannai ba su isa ga zatinsa ganin dan adam ko ganin halitta baya isa inda zatin Allah subhanahu wata'ala yake to wannan ijma'an duk malaman sunna sun tabbatar da wannan ba malami ɗaya ba ba biyu ba littafai da dama waɗanda malamai suka yi magana akan cewa a nan duniya mutum ya ce ya ga Allah abu ne wanda ba zai yi ba saboda wannan magana ta Allah subhanahu wata'ala littafin ibnu abdul izz al-hanafi sharh al-aqidah al-tahawiyya a juzi na farko shafi na 208 yace wa qad qala bi thubuti ar-ru'ya as-sahaba wa tabi'un wa a'immatul islam al-ma'rufun bil imama fi din wa ahlul hadith an ce a duniya baki daya ba a ganin Allah amma a lahira fa za a ga Allah a lahira za a ga Allah yan aljanna za su ga Allah subhanahu wa ta'ala nan ma kuma ijma'a a nan duniya ganin Allah da ido ba zai yi ba ijma'an duk malaman sunna sun tabbatar da wannan sannan a lahira duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu lafi nan ma kuma ijma'an duk malaman sunna sun yarda da wannan don haka yasa ibnu abi zaid al-hanafi yace wa qad qala bi thubuti ru'ya الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين da sahabbai da tabi'ai da shugabannin musulmai na zamanin farko wa ahlul hadith sun yi ittifaki akan cewa lallai za a ga Allah a ranar tashin kiyama amma da aka ce la tudrikuhul absar annahu yura wa la yudraku abinda Allah ya kore shi ne riskansa saboda haka ko a lahira ko a lahira ganin da za a yi ma Allah ba gani ne na riskansa ba ba gani ne na al-ihata ba wato da za a kewaye shi da sani kamar yadda za ka iya sanin abu gaba da bayansa shi Allah ba haka za ka yi masa shi sa ake cewa la la tudrikul absar ko a lahira za a gan shi amma ba za a iya kewaye shi da sani dan yadda ya faɗa mana wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha mutane ba su iya kewayewa da sanin wani abu game da al'amarinsa sai wanda Allah ya ga dama don haka da aka ce la tudrikuhul absar gannai ba su riskan Allah wannan ibnu abdul izz hanafi yace yadullu ala kamali azamatihi wanda yana nuna kamalar girman Allah subhanahu wataala yana nuna cewa Allah yana da cikakken kamala saboda me dan adam ba zai iya ganin sa ya wato yanda zai iya riskansa ya iya gamsuwa game da al'amarinsa gaba ɗaya ba la wato kamar ana iya cewa sai dai hange amma ba wai ya zama kaga Allah yanda zaka kewaye shi da sani bala wa annahu akbaru min kulli shay wannan yana nuna cewa Allah ya fi komai girma wa annahu li kamali azamatihi la yudraku bi haythu yuhaqu bi saboda girman Allah bai yiwuwa a riske shi bai yiwuwa a ga Allah ta inda za a kewaye shi da sani amma cewar rita din ana baya kawar da za a ga Allah subhanahu wataala wanda ya bada misali da tarihin Annabi Musa alaihi salam Annabi Musa alaihi salam kamar yadda Allah ya faɗa a suratul shu'ara lokacin da ya bar ƙasar Masar da Banu Isra'il Fir'auna ya fita da sojojinsa suna bin su shi ne Allah ya bada labari yace falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun lokacin da jama'a biyun suka hangi juna sai mutane annabi Musa suka ce mu kan yanzu an riske mu kada sai annabi Musa yake kalla a ba a riske mu ba kaga sun hangi juna sun hangi juna suka ce ma annabi Musa an riske mu mutanen Fir'auna sun iso gare mu sai annabi Musa yake a a ba su iso gare mu ba inna ma iya rabbi sayahdi ina tare da Allah mahalicci na zai shirye da wannan ya nuna cewa kana iya hangen abu amma bai riske ka ba kana iya hangen abu amma bai riske ka ba don haka idan Allah ya ce la tudrikuhul absaru gannai ba su riskansa wannan baya hana a ce gannai suna gani shi gannai suna ganin sa amma ba za su riske shi ba idanu suna ganin Allah za su iya ganin Allah a aljanna amma ba za su riske shi ba ba za su kewaye Allah subhanahu wata'ala da sani ba yace falam yanti Musa ru'ya annabi Musa alaihi salam lokacin da aka ce masa Fir'auna ya riske mu annabi Musa bai ce a'a ba su gan mu ba ya yadda Fir'auna ya gan su inna ma nafal idrak aban abinda annabi Musa ya kore shine riskan dai ba ai ba amma an gani kaga ya gwada cewa zaka iya ganin Allah farrabu ta'ala yura wala yudrak za a ga Allah a ranar tashin kiyama a cikin aljanna amma ba za a riske shi ba kama yu'lamu wala wala yuhaqu bihi ilma kamar yadda yanzu haka ana sanin Allah din amma kuma ilimin ya zama ba a kewaye Allah da sani ba ba a kewaye Allah da sani ba yanzu haka musulmi ya san akwai Allah amma sanin nasa ba na kewaye Allah bane ba kamar da kake iya sanin abokinka makwabcinka da sauransu bane saboda ne saboda girman Allah subhanahu wataala abin da ya ga dama ka sani shine kawai kake sani game da shi al-imam an-nawawi shi ma ya tabbatar da wannan yana cewa قد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة dalilai sun zo da yawa daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'in sahabbai game da cewa a ranar kiyama za a ga Allah faman ba'dahum min salafil umma ala isbati ru'yati Allah ta'ala fil akhirah lil mu'minin yace tabbas masu imani za su ga Allah a cikin aljanna a ranar tashin kiyama rawaha nahwun min 20 sahabiyya al-imam an-nawawi yace hadisai an samu kamar guda sahabbai 20 waɗanda suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam baya ga ayoyin alqur'ani waɗanda suke shahararru da ake kafa hujja da su haka shi ma ibn taymiya ya faɗa cikin majmu'u fatawa mujallad shi da shafin 469 li'annahu yamtani wa inda ru'ya ru'yatullahi fi dunya wal akhirah yana magana akan al-mu'tazila yace kana ku bi dalika ma tawatara bihi sunan anin nabi sallallahu alaihi wasallam al mu'tazila su ne wadanda ke cewa bayyuwa a ga Allah a duniya ko ba za a gaishe ba a lahira shine ibnu taymiya yace to idan sun faɗi haka sun saba ma ijma'in sahabban annabi da kuma tabi'ai sun saba ma ainihin dalilai wanda ya zo mutawatir عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة saboda haka idan aka ce gani bai isa ga Allah me ake nufi ana nufin ganin dan adam a duniya a nan duniya bai isa ga Allah amma a lahira fa ganin dan adam wato yana yana ganin Allah subhanahu wata'ala a gidan aljanna ba kowa bane sai wanda ya samu shiga aljanna amma a nan duniya na yana daga cikin bayani da ya gabata wanda muka karanta bayanin Abdullah bin Mas'ud wanda yake magana game da zatin Allah ina yake ina zatin Allah yake Abdullah bin Mas'ud sahabi sai ya bada misali yadda zaka gane nisan da ke tsakaninka da inda zatin Allah yake nisa tazarar da ke tsakaninka da inda zatin Allah yake shi Allah subhanahu wataala babu abin da yake masa nisa ta wajen iliminsa zatinsa yana da nisa daga bawa babu shakka sai yace tsakanin inda kake nan kasa zuwa sama ta je shekara ɗari ne ya ce bai na kulli sama'in masiratu hamsin a tsakanin tsakanin kowace sama da wata sama ta je shekara ɗari biyar to saman kuma guda bakwai ka kirga ɗari biyar biyar biyar sau bakwai sannan ya ce wa bai na sama'i sabi'a tsakanin sama ta bakwai ɗin da kuma al-kursiyu ta je shekara ɗari biyar wa bainal kursiyi wa bainal ma'i tsakanin kursiyin Allah da ruwa ta je shekara ɗari biyar yace to sannan al'arshi yana saman wannan ruwa wal arshu fawqa mai wallahu fawqa al'arshi sannan Allah yana saman al'arshi don haka sai ka suranta ka kimanta ka kwatanta nisan da ke tsakaninka da zatin Allah idan mutum ya gane wannan nisa sai kuma a ɗauko amsar shin ido zai iya ganin sa ka ganin zaka ba wa kanka amsa ana magana shekara ɗari biyar biyar biyar wanda tafiya da ke tsakanin sama zuwa wata har a isa sama ta bakwai bayan sama ta bakwai din ma kuma ka zo a kai ga kursiyu shekara ɗari biyar tsakanin kursiyu da ruwa shekara ɗari biyar sannan ga al'arshin Allah a saman ruwa Allah yana saman al'arshi wanda ya ci ya faɗa da kansa ya za a yi idon ɗan adam daga nan duniya ya ga Allah saboda haka zaka iya bawa kanka amsa shine abin da Allah ya faɗa mana cikin ayan nan la tudrikuhu al-absar idanu ba su isa ma inda zatin sa yake baya iya isa inda zatin sa yake saboda karfin ganin ka bai da yawa ka duba ka suranta girman Allah subhanahu wataala amma ta ya za a yi a ce ganin ya yiwu ta ya za a yi a ce ganin ya yiwu a nan al'imamun nawawi a sharhu sahih muslim yana magana mujallar na shafi na goma sha biyar ya ce wa amma ru'yatullahi ta'ala fi dunya faqad qaddamna anha ghayr mumkina walakin anha mumkina na'am ko anan duniya akwai malamai da aka samu an samu malamai da ke ganin za a iya ganin Allah a duniya akwai malaman da suke da wannan fahimta za a iya ganin Allah a nan duniya sai yace walakin dal jumhur min as-salaf wal khalaf sai dai akasarin malaman sunna magabata da waɗanda suka biyo bayan su annaha la taka'u fi dunya in je ganin Allah ne a duniya ba zai taɓa yiwa ba wannan shine fahimtar akasarin malaman sunna abinda al-imam an-nawawi ke faɗa na'am yayi la'akari da waɗanda ake waɗanda ba su aqidar ahlus sunna amma ahlus sunna babu sabani a tsakanin su game da cewa Allah tabaraka wata'ala bai yiwuwa a ganshi a nan duniya bai yiwuwa ittifaqan faru'yatullah da ake maganar ganin Allah ana iya yin sa a duniya kana iya ganin Allah daga nan duniya to mafarki ne la amma ganin sa kiri-kiri da idanunka a halittar ka ta mutum a nan duniya abu ne wanda ba zai yi ba wanda kawai aka samu sun yi sun yi magana cewa ana iya samu wanda zai ga Allah kamar daga sufaye an samu wanda ke da wannan fahimta yayin ka duba al-milal wa nihal na al-imam shahar kitari mujallal na farko shafi na 105 yana cewa aqida ta aqida sufanci an samu wanda ke ganin ana iya samun wanda zai iya ganin Allah a duniya amma dai aqida ta al-sunna ittifaqan babu wani wanda zai iya ganin Allah a nan rayuwa ta duniya saboda nassin alqur'ani da hujjoji da yawa wa man idda'a ru'yata Allah fi dunya bi aynai ra'atihi malamai suna cewa duk wanda yayi korafin ya ga Allah da idanun da ke kansa dinnan a nan duniya fa da'awa batila bi ittifaqi ahli sunnah wal jamaa korafin ka ba gaskiya bane ya ce ya ga Allah da idanunsa wannan korafin ba gaskiya ba ne malamai da yawa sun yi magana akai misali ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallad bakwai shafi na ɗari da hudu yana martani ga wanda yake da korafin cewa ya ga Allah a bayyane kirki sai ya ce a jima'a salaful umma magabata sun yi ittifaki wa a'immatuha ala anna al-mu'minina yarawna Allah bi absarihim fil akhirah babu shakka an samu ittifaki a lahira masu imani za su ga Allah da idanunsu wannan ba shakka a lahira masu imani za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ganin ma da idanunsu wa ajma'u ala annahu la yarawnahu fi dunya bi afari ibn taymiya yake sannan ko malaman sunna sun ittifaki a nan duniya masu imanin ma ba za su ga Allah ba masu imani ba makajirai ba masu imani a nan duniya ba za su iya ganin Allah da idanunsu ba amma a lahira a cikin aljanna masu imani za su iya ganin Allah da idanunsu inda aka samu jayayya ta wajen malaman sunna shine game da annabi sallallahu alaihi wasallam shin shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sauran mutane ne bai ga Allah ba a nan duniya ko ko ya gan shi yace wa man qala minan nasi innal awliya aw ghayrahum yara Allah bi aynihi fid dunya ibn tabiya ce duk wanda yake akwai waliyin da ke iya ganin Allah a nan duniya da idonsa to wannan ya kirkiro wani sabon abu ga addinin musulunci sannan mukhalifun lil kitabi wa sunna wa ijma'i salafil umma ya saba ma ayar alqur'ani ya saba ma sunnar manzon Allah ya saba ma ijma'in magabata saboda magabata sun yi ijma'i cewa bai yiwuwa a ga Allah subhanahu wa ta'ala da idanu a nan duniya idan mutum ya ce shi yanzu ya zama waliyin da yake iya ganin Allah to kaga maganar sa in ta saba ma alqur'ani da sunna da ijma'u salaf maganar sa maganar ta zama wacce za a jefar ba ta da wani tasiri ba ta da ma'ana a mutallikahu min hadi sunna a mujallal bi shafi na 332 nan ma yayi magana yace fa iza fa iza ahdaka al-basar ila shu'ai yace Allah ya gaya mana la tudrikul absar kuma abin misali ka duba nisan da ke tsakanin dan adam da inda zatin Allah yake to kafin ma ka kai inda zatin Allah ke misali daga ido ma ka kalli rana kuro inji ibnu taymiya yake ka daga idanu ka kalli rana yace da ka kalli rana in ka kura mata ido ma abin da zai biyo baya zaka tuturi ba amfana zaka yi ba cutuwa zaka yi yace ba ufa an ru'yati la la yastati ru'yataha ba zai iya ganin ranan ba me ya dalili limkina fi zatil mar'i bal li ajli ra'i li ajli ra'i ba wai saboda ba wai saboda ita ranar ba a iya ganin ta bala saboda me kai da kake kokarin ganin nata halittar naka ya gaza karfinsa ya gaza ba za ka iya ganin ta ba amma inda halittar ka yana da karfi fa kana iya ganin ranar ba abin mamaki bane ko ba za ta cutar da kai ba sai ya ba da misali da wannan yake fa idza kana fi daril akhirah to a nan duniya kenan amma idan aka je lahira akmala Allah ta'ala al-adamiyina a lokacin Allah zai kammala halittar yan adam wa qawwahum hatta afaqu ru'yatuhum Allah zai karfafa halittar yan adam ya ba su damar yanda za su iya ganin sa saboda haka yasa ibn taymiya yake lamma tajalla Allah azza wa jalla lil jabal lokacin da Allah ya kuranye ma dutse harramu ka saika nan Musa alaihi salam ya baci falamma afaka lokacin da alai Musa ya farfado kala sai yace subhanaka tubtu ilaika sarki ya tabbata gare ka na tuba gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne na farkon masu imani a suratul a'raf sai ibn tayyiya yace abinda alai Musa yake nufi awwalul mu'minin bi annahu la yaraka hayyun illa mata abinda alai Musa yake nufi ni ne na farkon masu imani wanda ya tabbatar da cewa duk wanda ya ce ya ganka da idanunsa to zai mutu saboda idanunsa ba su da karfin da za su dauki ganinka wala ya bikin illa ka dahtaha fa hadha lil ajiz al mawjud fil makhluq me yasa ba a iya ganin Allah a nan duniya ibn taymiya yake saboda gazawar halittan dan adam halittarsa tana da nakasu tana da gazawar da za ta iya daukar ganin Allah subhanahu wa ta'ala la limtina fi zatil mar'i ba wai saboda shi Allah ya hana a ganshin ba za saboda halittar naka ne ba za ta iya ganin sa ba wato shi abin da yake cewa lokacin da Annabi Musa alaihi salam yace ya Allah ka bani damar in ganka Allah bai ce na haramta muku ba a'a sai yace lan tarani ba za ka taba iya gani na ba yana gwada cewa ba wai Allah ne ya hana ka ganshin ba a'a halittan kan da yayi ne ba za ka iya ganin sa ba halittan ka da yayi ita ce ba za ta iya ganin ka ba amma akwai ranar da idan ta zo Allah madaukaki zai karfafa ma halitta ta yadda za ka iya ganin sa sai ce wa li hada kana bashar ya'jizuna an ru'yati malak saboda haka yasa mala'iku ba a iya ganin su inji ibnu tayyiya yake saboda haka yasa mala'iku ba a iya ganin su fi suratihi illa man ayyadahu Allah babu wanda zai iya ganin mala'ika a surarsa ta asali sai wanda Allah ya karfafa ma halittarsa kamar yadda Allah ya karfafa halittan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iya ganin mala'ika Jibrilu wanda Allah ya tabbatar a cikin Alqur'ani saboda me Allah ya karfafa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kai ba ka iya ganin mala'ika Jibrilu a siffansa ta asali ba za ka iya gani ba saboda halittanka tana da rauni ba za ta iya ɗaukar ganin halittar mala'ika ba saboda haka sai Allah ya ba mu labari a suratul an'am a farkon sura mun karanta inda yake cewa wa qalu laula unzila alaihi malakun suna cewa dan ne ba a saukar wa annabi mala'ika ba sai Allah ya ce a'a suna suna cewa me ya hana a turo mala'ika ya rika tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce walau anzalna malakan laqubiya al-amr da mun saukar da mala'ika din to da al'amari ya kai saboda kana ganin mala'ika zaka mutu domin halittarka ba ta da ƙarfin da za ta iya ɗaukan ganin mala'ika. Allah ya samu gani. Saboda haka aiko mala'ika ga ɗan adam ba zai yi ba, me dalili saboda halittarsa ba za ta iya ɗaukan ganin mala'ika ba. Sun mala'in zaro, walau ja'allahu malakan, inda kuwa mun riga mun kaddara tuntuni. Mun kaddara tuntuni cewa mala'ika za mu aiko za mu aiko mala'ika ne da ake mun kaddara tuntun idan Allah ya kaddara abu dole zai auku to idan kuwa mun kaddara haka ne la ja'alnahu rajulan da mun sanya shi ya zama shi ma mutum wala labatna alaihim ma yalbisuna kuma dole mu sa ji abin da mutane ke sawa idan Allah zai turo mala'ika ya kaddara lalle dole sai an turo wannan mala'ika ga mutane kamar yadda akan turo mala'ika Jibrilu ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ai in zai taho ya kan rikida sai ya rikida ya koma siffa ta dan adam ya sa kaya irin na mutane saboda haka idan ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam aka zauna da sahabbai in ya shigo masallacin nan ya zauna baka iya sanin mala'ikan saboda ya riga ya koma halittar mutane saboda haka ba hikimar turo mala'ika a matsayin dan sako da mutane shi yasa lokacin da mala'ika jibril ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi tambayoyi shi kansa annabi bai gane ba sai da ya tafi sai da mala'ika jibril ya tashi ya tafi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane wannan kuma mala'ika ne yake ku je ku nemo bi inda yake a duba gabas da yamma kudu da arewa babu shi ya riga ya bace manzo Allah yake cewa sahabbai wallahi ni ma ban gane mala'ika bane sai da ya juya ashe kaga in mala'ikan ya rikida ya koma mutum baka iya ganewa mala'ikan ne in ko ya zo maka a siffarsa ta mala'ika ta asali kana ganin sa mutuwa ne kana ganin sa ba za ka zauna ba don abin da Allah madaukake ya faɗa kenan saboda haka ibn tamiya yake shi annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo mana a matsayin mutum rahama ce gare mu don a ce za a turo mala'ika ba zai zama rahama ga mutane ba shi yasa idan Allah madaukake yana magana game da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Alqur'ani sai ya ringa kawo kalmar sahibi ya rika kawo kalma ta sahibi misali a suratul takwir yace wa ma sahibukum bi majnun mutumin kunnan kaga Allah yake cewa mutumin kunnan saboda ba mala'ika bane wannan mutum mai halitta irin takun nan ba ta fice bane a suratul najm ba yace ma dalla sahibukum wa ma gawa kaga ya kawo magana sahibukum in yana magana akan annabi zai ce ya fito da shi daga cikin ku laqad ja'akum rasulun min anfusikum an turo muku manzo daga cikin ku kanku saboda me halittar dan adam ta fi dacewa ga dan uwansa dan adam ya fi gamsuwa da shi idan aka ce an turo mala'ika gudu za a yi idan ma baka halaka ba kenan to wannan aya babu shakka ta kawar da yiwuwar ganin Allah subhanahu wata'ala a nan duniya ba zai yiwu a ga Allah tabaraka wata'ala a nan duniya da idanu sannan akwai hujjoji da yawa baya ga wannan aya ne na biyu akwai hadisin da ke magana akan addajjal gargadi ga jama'arsa game da sharrin addajjal laqad anzarahu nuhun qaumahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta annabi nuhu alaihi salam yayi gargadi ga jama'ansa game da hadarin ad-dajjal walakin aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqawli annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ni a yanzu zan gaya muku wata magana game da ad-dajjal wannan maganar babu wani annabin da ya taba faɗa wa mutanensa wato zan gaya muku wata magana game da hadarin ad-dajjal da kuma siffarsa maganar da babu annabin da ya taba gaya wa mutanensa ta'allamu annahu a'wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sani shi ad-dajjal yana da ido guda wa anna Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala laysa bi a'wa shi ko Allah mai albarka da daukaka ba ido sai da shi ba kaga wannan alama ce gare ka cewa ad-dajjal ba Allah bane domin inda a ce ad-dajjal Allah ne da zai iya kawar da nakasar da take tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan alama ce da shi kadai ya faɗe ta daga cikin annabawa akwai hadisin Umar bin Thabit al-Ansari shi kuma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da yayi gargadi game da hadarin ad-dajjal sai ce innahu maktubun baina ainihi kafir an rubuta kalman kafiri a tsakanin idanunsa guda biyu ya qara'uhu man kariha amalahu duk wanda ya kyamaci aikin ad-dajjal zai iya karantawa au ko ko a wata riwaya yake ya qara'uhu kullu mu'min kowane mu'mini zai iya karanta wannan kalma ta kadiri da take tsakanin idanun ad-dajjal wa kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'allamu fusali annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut kaga wannan hadisin sai zama hujja ta biyu da take tabbatar da cewa ba a iya ganin Allah a nan duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku sani babu wani daga cikin ku da zai iya ganin Allah mahaliccinsa a nan duniya sai ya mutu. Lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. kaga an samu dalili biyu wancan aya la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar sannan ga hadisin al imam muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da cewa babu wani daga cikin ku wanda zai iya ganin Allah sai ya mutu kaga ya, ya tabbatar da cewa ganin Allah a duniya abu ne wanda ba zai yi ba sannan hujja ta biyu lokacin da annabi Musa alaihi salam ya roki Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya ba mu labarin sa a suratul a'raf aya ta 143 annabi Musa alaihi salam yana cikin ulul azmi min rusuli manyan manzannin Allah manyan manzannin Allah sai annabi Musa alaihi salam yace ya kana rabbi arini anzur ilai ya Allah ka nuna min in, in kalle ka ma ya Allah ka nuna min ka bani dama in dube ka kana sai ce lan tarani ba za ka taba gani na ba ba za ka taba iya gani na ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa to idan annabi Musa alaihi salam wanda yana cikin ulul azmi Allah ya hana shi wannan dama wanda waliyi ne wanda zai taho wanda Allah zai ba shi darajar da bai ba mu annabi Musa alaihi salam Allah ya samu gaya famana'ahu min an yarahu Allah ya hana annabi Musa alaihi salam ya iya ganin Allah saboda haka yasa Allah ya nuna masa misalin halittarsa ba za ta iya ɗaukan ganinsa ba shi yasa aka samu tajalli na Allah na zatin Allah subhanahu na hasken Allah subhanahu wata'ala ma dutse wanda ya sanya dutsen ya nike kake annabi Musa alaihi salam bayan ya farfado yake tuba ga Allah saboda ne saboda neman ya ga Allah alhali kuma baya da wato halittar da za ta iya ganin nashi roƙon da ya yi ma Allah tabaraka wata'ala ya gan shi yana ganin laifi Allah ya hana shi damar ya gan shi to ya za a yi a samu wani wanda zai ga Allah din wanda ya samu daraja sama da Annabi Musa alaihi salam kamar da Ibn Taymiyyah yake faɗa in banda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a gurare da yawa cikin littafin sa majmu fatawa akwai mujallad bi shafin 336 yake qad ittafaqa a'immatul muslimin ala anna ahadan min almu'minina la yara Allah bi ainihi fi dunya malamai musulmai sun yi ittifaki babu wani mutum wanda zai iya ganin Allah da idonsa a nan duniya walam yatanaba'u illa fil nabiyyi khassatan ba ba a samu sabani tsakanin malaman sunna ba game da wanda ke iya ganin Allah sai dai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi Muhammad ne kada aka samu sabani game da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ke ganin cewa shi ya ga Allah ma'a anna jamahiral a'imma duk da cewa akasari kuma malaman sunna a tarihi inji ibn taymiya ala annahu lam yarahu bi ainihi fi dunya har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa inji ibn taymiya bai ga Allah da idansa ba a duniya wanda ita ce fahimtar galibin malaman sunna wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna wa ala hadha dallat al athar as sahiha as sabita an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da dalilai ingantattu tabbatattu suka zo daga Allah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahaba sahabbai wa a'immatul muslimin wa lam yathbut an ibn abbas hujja da ake kafawa cewa annabi ya ga Allah da idanunsa shine fahimtar Abdullah bin Abbas shine ibn Taymiyyah yake to shi ma ibn Abbas sai shi ma labari ibn Abbas cewa da yake da fahimtar annabi ya ga Allah lam yathbut anhu haka al-Imam Ahmad bin Hanbal akan ce yana da fahimtar cewa Annabi Muhammad ya ga Allah wa amsalihima amma dukkan da Abdullah bin Abbas da al-Imam Ahmad bin Hanbal Ibn Taymiyyah yake annahum qalu inna Muhammadan ra'a rabbahu bi aini babu wani daga cikin su da yace Annabi ya ga Allah da idonsa Abdullah bin Abbas bai faɗi haka ba al-Imam Ahmad bin Hanbal bai faɗi haka ba abinda ya tabbata game da Abdullahi bin Abbas da kuma al-Imam Ahmad shine itlaqur ru'ya sukan ce annabi ya ga Allah idan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah kaga sun sake magana wani irin gani saboda gani yana zuwa daban-daban akwai ganin zuci akwai ganin ido akwai tunani akwai mafarki saboda haka wani irin gani ibn taymiya yake abin da ya tabbata kenan ga Abdullahi bin Abbas in ma taqyiduha bil fu'ad sukan kayyada ganin da zuciya a ce annabi ya ga Allah amma ganin zuciya wa laysa fi shay'in min ahadith al-mi'raj as-sabita annahu ra'ahu bi ayyi ibn taymiya yake to kuma da zaka tara hadisai wannan sai magana akan tafiyar dare da manzon Allah ya zuwa ga saman bakwai da tafiyar Isra'i da kuma al-Mi'raj hadisan gaba ɗayan su babu wani hadisi da ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idanu babu duk hadisan da suka yi bayanin Isra'i da Mi'raj babu hadisin da ya ayyana cewa manzon Allah ya ga Allah subhanahu wata'ala abin da ya tabbata shi an samu hadisi da manzon Allah yake cewa atani al-barihata rabbi fi ahsani sura manzon Allah ya taba cewa a daren jiya mahalicci na ya zo gare ni a sura mafi kyau wannan ya faɗi haka an samu hadisin ummu tufayl akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda kuma mafarki ne hadisin yana sunan da tirmi wa gairu mafarki ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a madina yayi mafarki yake cewa yayi mafarki ya ga Allah subhanahu wataala a sura mafi kyau ya faɗi haka to ganin mafarki ko ai ba ganin idanu ba saboda haka ana magana ne akan ganin ido shin zai yiwu ga dan adam ya ga Allah da idanunsa a duniya Allah ba zai taɓa yiwa ba wannan ita ce fahimta ingantacciya wacce ta samu ijma'i na malaman sunna abin da ya kama daga sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'i mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarkin a ila yayi ibn tabiya yace yayi mafarkin ne a madina amma mi'raji ba a ila aka yi isra'i da mi'raji ai tun kafin annabi ya dawo ya dawo madina saboda ai Allah ya faɗa mana cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa kaga inda aka yi isra'i daga masallacin ka'aba zuwa kudu ba daga madina ba inda ko annabi ya yi mafarkin a madina isra'i kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da tun yana makka kafin ya dawo madina saboda haka wannan mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi baya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah subhanahu wataala da idanunsa nafsi na alqur'ani ya tabbata game da annabi Musa annabi Musa alaihi salam Allah ya ce masa lan tarani ba za ka iya gani na ba annabin Allah ne kuma yana cikin ulul azmi min ar-rusul sannan kar mu manta cewa ganin Allah ya fi saukar da littafi ganin Allah subhanahu wataala ya fi saukar da littafi daga sama ya fi saukar da littafi ta wajen muhimmanci ganin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya faɗa يسألك أهل الكتاب أن تنزل, أن تنزل عليهم كتابا من السماء أهل الكتاب suna cewa ya kai Muhammadu ka saukar mana da littafi daga sama saboda mu yarda kai annabin Allah ne sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam faqad sa'alu Musa akbara min zalika kai sun ce ka ba su littafi ne to ai sun tambayi annabi Musa tambayar da tafi wannan girma faqalu suka ce arina Allah jaharatan ya kai Musa ka nuna mana Allah mu gan shi kiri-kiri kaga ganin Allah muhimmancinsa ya fi saukar da littafi daga sama muhimmancin ganin Allah ya fi saukar da littafi daga sama saboda haka idan mutum ya ce ya ga Allah annabi Musa ko Allah ya ce ba ka iya ganin sa to kamar mutum yana cewa ne na zama annabi na Allah subhanahu wa ta'ala kamar mutum ya yi ƙaryar annabci ne saboda ne ka yi ƙaryar ka ga Allah hadarinsa girmansa bai ya fi ƙarfi ya fi wanda ya ce Allah ya saukar masa da littafi saboda ganin Allah muhimmancinsa ya fi saukar littafi daga wajen Allah subhanahu wataala dalili na uku akwai hadisin da ya zo a sahihu muslim hadisin Abdullah bin Shaqiq yace ma Abu Zar Gifari wata rana yake ma Abu Zar Gifari law ra'aytu Rasulullah la fa'altu da na ga annabi da Allah ya nufe ni da ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam da na tambaye shi sai Abu Zar Ghifari yace an ayyi shay'in taf'aluhu game da me zaka tambaye shi kada sai yace kuntu as'aluhu hal ra'aita rabbaka ni tambayin da zan masa da na gan shi zan ce shin ka ga Allah tun da ka je sama kada Abu Zar sai Abu Zar yace kasa alhu na riga ka wannan tambayan ni na riga na yi kai kana burin da ka gan shi da ka yi tambayan ni da na gan shi na yi tambayan da kai tambaya wace amsa ya baka kada sai annabi ya ce ra'aytu nuran naga haske naga haske a wani lafazi fa hal ra'aita rabbaka shin kaga mahaliccinka kada sai ce nurun haske ne anna arahu ta ya za a yi in ganshi don haka yasa ibnu kuzaima yake cewa fa ala hadha yakunu ma'ana qawlihi anna arahu ta ya zan ganshi aina arahu ai kaifa arahu ta ya za a yi in gaishe fa inna ma ara nuran abin da na gani shine haske al imam zahabi yana da littafi da ake kira kitabul uluwi lil ali al gaffar littafin da yake magana game da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala hadisin 183 sai ya ce haza bi ainihi yankin ru'ya kaga annabi da kansa ya kore samuwar ganinsa ga Allah haitu yuqarri tunda shi kansa annabi ya tabbatar inna ma ara nuran ni dai naga haske kuma wannan shine mafi inganci game da hujja da ta tabbata cewa annabi ya ga Allah ko bai ga shi ba babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah da idanunsa ba la ganin da yayi ma Allah gani ne wanda Abdullah bin Abbas yake magana gani na zuciya in ka duba sahih sunan Tirmidhi hadisi na 3282 da kuma fatawa Lajna mujallad bi shafi na 162 to tun da ko Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah tabaraka wata'ala ba da idonsa babu hujja ingantacciya da ta tabbatar da Annabi ya ga Allah subhanahu wata'ala da idonsa su wake da wannan damar ganin Allah kenan kamar yadda Annabi Musa alaihi salam Allah ya ce masa lan tarani baka iya gani na Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce nurun anna arahu haske ne ta ina zan gaishe wata riwaya da ce ra'aitu nuran naga haske sannan hujja ta hudu hadisin yana sahihu muslim kitabul iman hadisin abu musa al-ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake huduba ga sahabbansa النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الله بايا بچي كما بايا كما تغريش يي بچي يقبض القسط ويرفعه الله يلا سوكي matsayin mutum yakan daga matsayin wani wato aikin Allah ne subhanahu wataala ya saukar da wani ya daga wani ya talauta wani ya azurta wani ya kashe wani ya raya wani yurfa'u ilayhi amalu al-layli qabla amali an-nahar ana ɗauko aikin da aka yi cikin dare kafin a kai masa aikin rana wa amalun da hari kabla amalin laili a kai masa aikin rana kafin aikin dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hijabuhu an-nur shamakin Allah haske wato Allah yana da shamaki Allah subhanahu wata'ala yana da shamaki shamakin nan nashi haske ne idan aka ce shamaki abin da ke iya hana ka isa gare shi abin da ke hana ka isa gare shi ake cewa al-hijab Allah yana da shamaki na haske a wata riwayar yace annar Allah yana da shamaki amma ta wuta saboda haka ita hadisin hadisin Abu Zar Gifari da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da ganin Allah manzo Allah a wata riwayar yana cewa naga haske wata riwaya yana cewa naga wuta ra'aytu nuran naga wuta wata riwaya yana cewa naga haske saboda shamakin Allah da tsakanin haske ne da kuma wuta kafin ka isa ga inda ainihin zatin Allah subhanahu wa ta'ala yake yace lauka shafahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace da a ce Allah zai yaye wannan shamakin la aharaka subuhatu wajhihi manzo Allah yake da kallon fuskar Allah ta kone ta babbaka mantaha ilaihi basaruhu duk inda ganin Allah ya isa kyallin fuskar Allah zai babbaka duk inda ganin Allah ya isa wato duk inda Allah ya kalla to zai babbaki in banda wannan shamakin nasa min khalqihi aka ce daga cikin halittarsa wannan ya kawo kalmar a dunkule gaba ɗaya ba a ware kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana bayani game da zatin Allah subhanahu wataala yake zatin Allah yana da shamaki da za a yaya wannan shamakin la'aharakat subhatu wajhihi da kyallin fuskar Allah ya babbake kulla man taha ilaihi basar duk abin da ganin Allah ya isa gare shi man taha ilaihi basar duk abin da ganin Allah ya isa gare shi min halkihi daga cikin halittunsa kaga an hada hadda annabawa hadda mala'iku hadda sammai hadda kasai an ce min halkihi daga cikin halittunsa ba a ware kowa ba kaga wannan hadisin yana gwada cewar bai bai yiwuwa wata halittar Allah ta iya ganin Allah subhanahu wataala kamar yadda ayar alqur'ani ta tabbatar akwai hadisin yana cikin musnadul imam Ahmad wanda yake cewa hijabuhu nur wata riwayar yana cewa hijabuhu Allah wanda yana nuna cewa ganin Allah da idanu abu ne wanda bai yiwuwa dalili na biyar shine malamai suke cewa ai ganin Allah ni'ima ce ga 'yan aljanna ganin Allah subhanahu wata'ala ni'ima ne ga 'yan aljanna to idan aka ce kowa zai ga Allah a duniya kaga wannan ni'ima kuma ta kau maimakon kasancewar ni'ima ce kususiya ce ga 'yan aljanna fal mu'minuna yawmal qiyamati yatana'amuna bi ru'yatillah masu imani a ranar kiyama suna samun ni'imar ganin Allah a cikin aljanna kuma shi ita ce ni'imar da ta fi girma wacce ake ba ma 'yan aljanna wanda har ma aka samu dalili da ke nuna cewa idan 'yan aljanna suka ga suka ga Allah tabaraka wa ta'ala idan sun ganshi hatta innahum idza ra'aw Allah azza wa jalla nasaw kull ma hu fihi min na'im ganin Allah yana sa su manta duk ni'imar da suka samu na aljanna ganin Allah yana sa 'yan aljanna su manta dukkan ni'imar da suka samu na cikin aljanna saboda babu abin da ya fi daɗi irin ganin Allah subhanahu wa ta'ala babu ni'imar da tafi wannan saboda haka yasa kafirai ba su gani kafirai ba su ganin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya tabbata har ma al-Imam Malik yayi magana akai al-Imam Malik yace annasu yanzuruna ila Allah yawm al-qiyamati bi a'yunihim وقال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يؤير الله الكفار بالحجاب نعم إذا أكتي مسلمي ذا سجع الله أجدان الجنة sannan ba abin mamaki ba ne saboda haka yasa kafiri Allah yake kushe masa dan bai samu wannan gatan ba kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun su waɗannan a ranar kiyama ana musu shamaki game da ganin Allah subhanahu wa ta'ala kaga al-Imam Malik yace lallai ganin Allah ni'ima ce shi yasa kafiri bai samu kafirin hisabi a ranar kiyama ko da cewa mutane gaba ɗaya za su tashi a yi musu hisabi kuma akwai bayanin da ke nuna cewa akwai gani da za a yi ma Allah wanda gani ne na hisabi ba gani na zatinsa ba amma a ga Allah ganin zatinsa gani ne wanda lalle sai a cikin aljanna ga yan aljanna yana cewa ni'ima ce mai girma amma wannan gani fa yanzuruna ila Allah yawmal qiyama bi ajinihim wanda ake cewa mutane za su yi wa Allah gani ne wanda za su yi masa a cikin aljanna waɗanda aka ba su dama suka shige ta a matsayin ni'ima gare su wannan ya tabbata cikin littafai na aqida kamar littafin kitabu shari'a na al-Imam al-Ajuri da sharhu itiqadi ahli sunnah wal jama'a da littafin sharhu sunna na al-Imam Bagawi kaga ya nuna cewa dukkan wanda ya shiga aljanna yana samun ni'ima a cikin aljanna daga cikin ni'imar da Allah ke badawa akwai damar a ganshi damar ganin Allah babban ni'ima ce idan aka ce kafiri ya same ta to kaga bata zama ni'ima ba idan aka ce a nan duniya wani ya ga Allah to wancan bata zama kusufiya ga yan aljanna ba saboda haka ni'imar ganin Allah a aljanna kusufiya ce bai yiwuwa a ce wani ya ga Allah a nan duniya saboda wancan keɓewa da aka yi ma 'yan aljanna ne sannan ga bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda da a ce wanda yake ya ga Allah kaga dole sai an cire shamaki tsakaninsa da Allah subhanahu wataala akwai shamaki wanda shamakin nan shine haske hasken nan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Abu Dharr Ghifari nurun anna arau haske ne ta ina zan gaishe wato yana nufin na ga haske na hijabi na shamakin da ke tsakanin halitta da Allah tsakanin halitta da zatin Allah shamakin da ke tsakanin halittu da zatin Allah wannan shamakin haske na gan shi a wata riwayar yake ra'aitu nuran na ga wuta saboda tana zuwa da riwaya kashi biyu ko dai shamakin ya zama haske ko kuma ya zama wuta to wannan haske shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani don haka yasa yake cewa ra'aitu nura na ga haske to cewa na ga haske annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce na ga Allah ba wani haske manzon Allah ya gani ya ga haske ne na shamakin zatin Allah tabaraka wa ta'ala amma ganin Allah ba manzon Allah sai ya nuna ba zai yiwu ba a hadisin Abu Musa al-Ash'ari me me yasa ya nuna ba zai yiwu ba manzon Allah yake saboda akwai wannan shamaki na haske idan aka cire shamakin ya ce matsalar ita ce duk abin da Allah ya gani to kyallin fuskar Allah tabaraka wata'ala zai kone wannan abu duk abin da Allah ya gani wato basar basarhu ganin Allah idan ya isa ga wani halitta to wannan halitta za ta babbace idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa maganar nan wuri guda kaga ya nuna cikka kowa in banda wannan shamaki da ganin Allah ya babbaka shi hatta shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam domin abin da manzo Allah ya faɗa kenan la ahrakat subhatu wajhihi da kallon fuskar Allah da kallon fuskar Allah ya babbake mantaha ilaihi basaru abinda ganin Allah ya isa gare shi ya karasa gare shi min khalqihi daga cikin halittunsa saboda haka tunda wannan hadisi ya zo cikin sahihu muslim kuma yana musnad imam ahmad hadisi ne da ya inganta da riwayar abu musa al-ashari ya tabbatar da cewa annabi da kansa ya mana bayanin bai ga Allah ba tabaraka wa ta'ala domin wannan hadisin yana gwada bayani yake mana cewa shi kansa bai ga Allah ba me dalili saboda inda a ce ya ga Allah to ai akwai wani shamaki tsakaninsa da Allah wannan shamaki idan aka cire shi to ganin Allah fa yana babbake komi da a ce Allah ya masa ya kebance shi da wata baiwa tunda babu shakka Allah ya masa karama ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam daraja mai yawa inda a ce cikin darajar da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi damar ya ganshi, wallahi da an sanya wannan a cikin alqur'ani saboda yana daga cikin mafi girman kyautan da Allah zai ma dan adam ganin Allah ni'ima ce da 'yan aljanna suke manta ni'imar aljanna a dalilinta kaga kenan idan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah tabaraka wa ta'ala da an samu hadisai da ayoyin alqur'ani da za su tabbatar da wannan a matsayin dadin karama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da cewa an samu waɗanda ke da wannan fahimta amma dai akasarin malaman sunna suna cewa babu wanda ya ga Allah cikin halittunsa hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka wannan wannan ayan tana tabbatar mana bai yiwuwa mutum ya ga Allah a nan duniya amma a lahira fa ana iya ganin Allah ga wanda ya samu damar shiga aljanna Allah ka sa dukkan mu samu damar shiga aljanna kuma ka ba mu damar ganin ka yana daga cikin abin da manyan bayan Allah suke addu'a a ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna addu'a Allah ya ba su damar ganin ka saboda ganin Allah ni'ima ce mai girman gaske malamai na cewa ni'imar ta ci aljanna daɗi don haka yasa ake samu waɗanda ke yin addu'a sukan ce Allahumma inna nas'aluka labbatan nazari ila wajhika ya Allah ka ba mu daɗi na ganin na ganin fuskarka a gidan aljanna idan mun samu damar shiga saboda ganin Allah shi kansa ni'ima ce Allah ya samu da shi waɗanda za su samu wannan baiwa da kuma dama ya gafarta mana kuskure da ya auku nan za mu dakata saboda waɗanda suka zo daga nesa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اللهم انا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم أصابت بكو جوات رمضان هجرانا بشكرة تقول تاريخ حدود 36 daidai da 20 ga watan 6 shekara ta 2015 za mu ci gaba da tafsirin suratul an'am insha Allah daga aya ta 104 kuma wannan karatun yana dauke da bayani akan cewa Allah madaukaki ya hana zagin wani a dalilin sabanin aqida Allah madaukaki ya hana a zagi wani a dalilin sabanin aqida kuma ko da kafiri ne قد جاءكم بصائر من ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر من ربكم الله سبحانه وتعالى yake lallai abubuwan lura sun zo muku ku mutane daga wajen mahalicinku wato abin nufi a littafin alkur'ani nan yana dauke da abubuwan lura masu yawa abubuwan da kowane ka lura da shi ya isa ka samu shiryar Allah subhanahu wata'ala alkur'ani yana dauke da basira mai yawa basira wato abin nufi shine hujja da take bayani a bayyane karara hujja da za ta zama jagora gare ka ka iya samun shiriyar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ake kira al-basira kamar yadda al-Imam Qurtubi ya fassara al-basira al-hujjatu al-bayyina al-zahira me ake nufi da basira shine hujja bayyananniya wacce ta isa ta shiryar da kai zuwa ga wato tafarki na kwarai to a cikin alkur'ani akwai basira din nan ba ɗaya ba basair abubuwan lura suna da yawa da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk mutumin da ya dauki alkur'ani in da ya riko da alkur'ani to bi idnillah zai samu shiriyar Allah قد جاءكم بصائر من ربكم للي أبوك ودورا كنتم نقول لك وجه محل فمن أبصر وان يبوت إذا سيلورا فلنفسه يا مرسل wa man amiya wanda ya makantar da idanunsa ya rufe idon shi ya ki lura da waɗannan hujjoji da suke cikin alkur'ani fa alaiha to sakamakon wannan makanta yana dawowa mana wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba mai tsaro ne akan ku ba wato Allah yana ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ga muku ni ba mai tsaro ne akan ku ba bi hafizun wala rafid bal ana muballigh ni mai isar da sako ne kawai والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam shine isar da sabon Allah wa yake da ikon shiryar da bayi shine Allah kadai amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da littafi wanda duk mutumin da ke neman shiriya wallahi in ya buɗe alqur'ani zai samu shiryar Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan aya babu shakka tana cikin ayoyin da suke nuna cewa addinin musulunci addini ne da ya ba mu dan adam la'akari da yanci na zaɓi musulunci ya ba ka damar yanci na zaɓi kaga Allah mu kuke yace qad ja'akum basa'iru min rabbikum hujjoji da za su nuna muku addinin gaskiya so da sun zo daga wajen Allah suna cikin alqur'ani to sai Allah ya ba ku zafi faman absara fa li nafsi wa man amiya fa alayhi abinda kaga dama sai ka dauka wannan zabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma dalilai da yawa babu shakka suna tabbatar mana Allah madaukaki ya ba ma dan adam zabi a rayuwarsa ya riga ya kawo shari'a din ya nuna maka ita in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama ka aje saboda haka addinin musulunci ya tabbatar da wannan yanci na zaɓi ga ɗan adam a suratul isra'i aya ta goma sha biyar nan ma Allah ya yi fata magana kamar haka man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wanda ya kokarin neman shari'a yana kokarin neman shari'a nan don kansa ne wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wanda ya bace yana kokarin jawo hukumar mutane maransa wala taziru waziratun ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'a rasula kaga wannan aya ta tabbatar mana alqur'ani ya ba mu dan adam yanci na zabi in ma ya zabi shari'a ko ko ya zabi mata sannan a suratul yunus Allah madaukake yace kul ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu min rabbikum ka ce ya ku mutane gaskiya ta riga ta zo muku daga wajen Allah mahalicinku faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda ya fi shiriya to amfanin shiriyar nan yana dawo mana wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wanda ya bace fa ukubar batan tana dawowa akan ransa ne wa ma ana alaikum bi wakil وما انا عليكم بوكيل وانا سورة سورة يونس اما آية دمك كانت انا با الله يشي ما انا صلى الله عليه وسلم كتي وما انا عليكم بحفيظ ni ba mai tsaro ne a kanku ba a can kuma surat yunusa Allah muka kuke ce ka ce musu ni ba wakili ba ne a kanku kaga Allah bai turo annabi ya zama wakili akan mutane ba menene aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine isar da sako kawai don haka a sura suratul kafi aya ta 29 Allah madaukake yace wa qulil haqqu min rabbikum wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lil zalimin nar kaga Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗi gaskiya ya faɗa ya faɗi gaskiya ya isar da ita ga mutane idan ya isar fa wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirci wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirci suratul naml daga aya ta 63 zuwa da biyu zuwa aya ta 63 annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake masa inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati allati harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atluwa al-qur'an an yi min umarni in karanta al-qur'ani iyaka kenan faman kada fa inna ma yahtadi li nafsihi ومن ضل فقل انما انا من المنذرين idan mutum ya bi shirya wannan amfani shirya tana koma garansa idan mutum ya bace annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake kace musu inna ma ana min al-munzirin ni dai kawai ina cikin masu gargadin mutane saboda haka sai a karshen sura Allah yake wa qul alhamdulillah sayurikum ayatihi fa ta'rifuna Allah yayi alkawari zai